الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin littafin shi mai cikin littafi na risala wanda ke karatar da mu addini tauhidi da kuma mu'amalat muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai marubuci wannan littafi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama so za mu tashi inda ma ya babin farko inda malam yake cewa waya ji guduhura min ma zakarna mun gane ko bismillahir rahmanir rahim malam yace waya ji guduhura to tsarki ya zamanto wajibi min ma zakarna daga abin da muka ambata a baya nan gaba to kowanne ya samu mutum sai yayi tsarki To, min khurujil ma'id dafiki na daga fitar ruwan nan wanda yake tunkuɗan juna lillazzati domin jin daɗi. Fi naumin a cikin bacci ne, au ya ƙazatin ko kuma a faɗake. Min rajilin daga namiji ne, au imra'atin ko kuma mace. Wato shi ne fitan mani. To, wannan in ya fita a kan siffa da aka ambata na al'ada, to wanka ya zamanto wajibi. mun gane ko saɓanin in ya fita ala gairil adati a bisa siffa wanda ba na al'ada ba ma'ana kamar firgici ko tsananin duka da sauransa har ya kai gamani ya fita to wannan hukuncin sa hukuncin fitsari ne kawai ba hukuncin da za a je a yi wanka ba domin akan samu irin waɗannan waɗannan lokuta ɗin to malam ya ce awin kita idamil haibati ko kuma yankewan jinin al'ada na mata to daga lokacin da jinin al'ada ya yanke to shikenan batu na wanka ya zamanto ya tabbata a wannan waje din awul istihadati ko kuma jini na istihala wato jini na ciwo to amma malam ya kawo shi a nan tare da cewa akan jini na istihala akwai sabani mai yawa shi jini ne na ciwo ya wajabta yin wanka ko bai wajabta yin wanka ba to amma a zamanin da muka shigo alal haƙiƙa bai wajabta yin wanka ba tunda ciwo ne shi ya saba mu wancan al'ada da komai da komai da muka sani ciwo ne to amma a zamanin da muke ciki na yau na abin da mata suka samu kansu a kai shine jini ya riga ya birkicewa mata ba su iya rarraba wannan jini na al'ada ne wannan jini na ciwo ne wannan jini na kaza saboda magunguna da suke sha so tambayoyi akai akai akai akai yana zuwa a'a jini ya ɗauke yanzu jini ya dawo an jima a'a wannan to ka tambaye su wani irin jini ne su kansu ba masana ne akan jinin ba ba su iya bambance jinin al'ada na al'adansu da kuma jini na ciwo to wannan gara a tafi da wannan hukunci da bala ya rubuta a nan in ya yankin koma wani jini ne su yi wanka kawai tunda sun gagara bambance ɗaya daga cikin waɗannan biyu yawa ya ƙetare kwanakinsu ya ta ƙara kwana uku ya ɗauke ba yi kwana biyu ba ya dawo a'a ya ɗauke da safe ya dawo da yamma abu ya birkice gaba ɗaya sai ka ce kan ɗan Najeriya yan Najeriya sun birkice to shi ma ya birkice gaba ki ɗaya so saboda haka gara a tafi da karatun malam a nan da yake cewa amma bilakika tunda jini ne na ciwo wannan hukuncinsa hukuncin kawai mai fitsari ne kamar wancan na mani da bai fito a al'ada ba. Yawwa, awin nifasi ko kuma yankewan jini na biki, mun gane ko? Ya ce wani yau wuladatin, ko da a ranar da matan ta haihu ne sai jinin ya yanke a wannan rana, to shi kenan za ta yi wanka ta ci gaba da yin sallah. To wannan an gama da shi. Kashi na biyu sai Malam ya ce, Aumi Gibil Khashafat yana faɗa mana abin da yake wajabta yin wannan wanka ɗin. sai ce au mujibul khashafa ko kuma kuyan kan kaciya fil farji a cikin farji to wannan farji da ake magana farjin nan na dan adam ne ko kuma farjin nan na wani dan adam ne in dai kan kaciya har ya buya a wannan waje din wa illam yanzu ko da maniyi bai fita ba to shikenan wannan wanka ya zamanto wajibi in gane ko in kanka ce ya ɓoye cikin farje ko da mani bai fita ba wanka ya zamanto wajibi shi ne wa illan yanzu to shi wannan magibul hashafa ɗin magibul hashafa uyan kanka ce ya fil farji a cikin farji na farko yujibul gusla ya wajabta sai an yi wanka shine dai an ya dawo da wannan na wanka ya zama wajibin saboda ya tsora sauran maganganu a kai ya wajabta wanka wa yujibul hadda ya wajabta yin haddi za a yanke wa mutum haddi alal misali can cikin hadisi yana cewa jinin ɗan adam musulmi bai shi halatta a zubar sai da ɗayan abubuwa guda uku na farko ya kirga a sayi bizani bazawari mazinaci mun gane ko to shi wannan bazawari mazinaci abinda ake nufi da shi wanda ya taɓa yin aure sai kuma Allah ya jarrabe shi ya je yi zina to wannan kaga za a kisa ne hukuncin shi to wannan in har ya zamanto a bazawari to kaga ya wajabta wannan haddi din wa yujibu sadaka sannan kuma ya wajabta sadaki wannan kullihi dukkaninsa an ɗaura aure da aka ɗaura aure miji ya taki wannan mata ɗin to ko daga daren farko ya take ta washe gari aure ya lalace babu sile biyar da za a dawo ma wannan miji ɗin amma sai aka ɗaura aure miji bai taki matan shi ba sai aure ya lalace to za a dawo masa da rabin sadaki ita ta ci rabin sadaki daga cewa an ɗaura aure ta ci rabin sadaki in har ya kai ya sadu da ita ta ci sadaki duka to shine yake cewa yujibu sadaka wa yujibu sadaka ya wajabta sadaki wa yahsinu zawjaini sannan kuma ya katange wato ma'aurata guda biyu namiji da matan dukkaninsu sun zama zawarawa a yanzu gaba ɗaya sun zamanto zawarawa saboda haka hukuncinsu ya koma na wayancan abin nan zawarawa ga baki ɗaya kamar hukunci in ya zo na haddi. Wai hillin muɗallakata salasan sannan kuma wannan ɓuyan kan kaciya fil farji a cikin farji ya halatta almuɗallakata salasan wanda aka yi mata saki uku allazi ɗallaka ha lillazi ɗallaka ha ga wannan wanda ya sake ta. Ka san in saki ya riga ya kai uku to wannan wanda aka sake ta aure ba shi dawowa ga tsohon mijinta sai ta yi aure sannan kuma mijin ya sadu da ita. To saduwa da itan to ya halartar ma mijin da ya sake ta a baya ya koma ya nemi aurenta. Sannan kuma wannan saki ɗin wato ko da an yi shi a shekara saba'in ne. Mun gane ko? bayan aure da shekara goma ya saki ɗaya to za a irga yin saki ɗaya sai bayan shekara arba'in aka sake saki ɗaya to saki biyu kenan a bayan shekara sittin ma aka ce to ga tsofi sun yi saki ko to saki uku ya cika sannan ko ba za ta dawo wajen wannan miji ba sai ta je ta yi zama na idda sannan kuma an ɗaura aure sannan wanda aka aura ya sadu da ita to wannan saduwa da itan da ya yi to ya halatta ma shi tsohon mijinta ya koma ya aure ta amma idan bai sadu da ita ba to har yanzu fa da sauran magana kamar an ɗaura aure sai wanda ya aura bai sadu da ita ba kuma aka je aka yi saki to shi ke ta zo ta sake yin zama na idda mun gane ko sannan kuma ta sake yin aure amma ba tsohon mijinta ne zai aure ta ba ko da za a ɗora irin wannan aure so saba'in amma mijin bai take ta ba to ba ta halatta dai ma wannan tsohon mijinta na farko ba wannan shine hukunci din eh ko bai sake ta ba ya take ta kuma bai sake ta ba eh ko kuma ya take ta amma bai sake ta ba shi ma bai halatta ma wannan tsohon mijinta na farko ba eh bai halatta ma wanda mijinta na farko da ya sake ta ba tunda shi wancan bai sake ba yau sai ranar da ya sake ba mu wani sake da karfi a ya take ta za ka nemi a wargaza aure shi kenan wannan in aka yi wannan inda ya take ta kan magana ai ya kare in ya take ta aure ya zo ya kare ko ta wani irin yanayi ya kare mun gane ko tunda ai mijin shi zai ce ya sake ta in ko bai ce ya sake ta ba za ta ce to ita za ta biya kudin wankin muni za a yi kul'i shi kenan aure eh, ta warware wancan auren tana nan kuma firi tsohon mijinta zai zo ya sake zai iya zuwa ya zo ya sake neman ta in ta gama idda mun gane ko eh eh ko arrangement ne ba ai sakin shi ba a hannun mata yake ba shi saki yana hannun namiji ne in akuya ta je ta ji daɗin manda ba za ta fito ba ya ta zauna a can ko da kowane irin arrangement ne amma arrangement ɗin ba da shi mijin za a yi ba eh da matan ne in an yi arrangement eh da tsohon miji da tsohon matan shi da ya saka to ke yanzu da kin ga fa wannan abin fa mun zamo jini da tsoka ko gashi kuma al'amari ya zo ya samu ki je ki san yadda za ki yi ki- ki- ki- ki- ki san yadda za ki yi ki je ki dawo mun gane ko shi kenan ta je ta yi aure aure cikakken aure aka kulla aure to shine idan har shi wanda aka ɗaura auren da shi ya take ta na farko shi wancan tsohon miji ya so samun kofa amma fa ba wai fa zai zo ya yi nema fa a cikin nan ba ba a nema da aure mun gane ko to ranar da ta fita ko kuma ranar da shi mijinta wannan da ya aure ta sai ya ga zama ya kare to in ta fito wannan tsohon miji na da zai iya zuwa cikin zawarawa ya nema yawa kaga arrangement din ya zamanto tsohon miji da tsohuwar matan shi ba arrangement tsohon miji da sabon miji wannan ko ai wannan arrangement bai yi ba mun gane ko saboda mai igiyan auren ga baki ɗaya ka cokan ba a hannun ita wancan matan da aka arrangement da ita bane a hannun wannan mijin ne da aka yi da shi ko ya yake alhaji eh eh sannan kuma igiyan auren yana hannun shi sai ranar da ya sake Ah, daman sun rabu ne Allah ta ɗaya sun maganganun da yake tsakaninsu ya yi ma garajen an tambayi an tambayi ko malam ne malam mai rasuwa wai eh, ya saki matan shi yana zo- eh, ya saki matan shi yana son ta zai sake ta To wannan shine shari'a mun gane ko amma ba arrangement da sa in fact akwai hadisi da ya zo Allah ya- ya- ya la'anci masu almahallin wanda suke yin aure domin su halatta ma tsohon miji ya zo ya auri matan shi Allah ya la'ance su eh dan wasu ai contract ma ake ba su eh yanzu ni gashi na saki matana ga contract aje a aje a abin nan aje a yi auren wato kwama calin da yake ciki yana da yawa ya tsohon mijin zai yi su fansarin ai wani ma an ce ma an yi irin wannan ma ba a san sabon mijin ba an yi auren an je ita matan ta yi auren amma an ɗaura aure ba a san da wa aka ɗaura aure ba maganan da ake ciki kenan ba a san waye sabon mijin ba dai har yau balle a ai batun marar batun aure ya kare ta dawo wannan aure ka an riga an wuce shaka dawo an gama ko an sake ɗora auren ne ma ko ana rikici a ƙasar nan iri iri to ka gani to irin wannan ka gama siku dole ne su yi yawa eh fitintinu dole su yi yawa a cikin a cikin al'umma saboda mai jahiltan shari'a din to shi yasa dole kullum ake daɗa um, kira ga jama'a eh, wancan da yake cewa ka kasance ɗaya cikin mutane eh, eh, ko mai sauraron karatu ko mai yin karatu ko mai sauraron karatu to ka z- ka kasance dai kana da ɗaya daga ciki wato ka raɓi inda ake yin karatun amma wani shi zai je abinsa gaba gaɗi ne yana ganin shi kuma an wuce wannan waje din amma zai yi wahala ka ce a zamanin nan da muke ciki wannan bayanai duk baka san su ba ballantana kan abin da ya shafe ka to shine nan malam yake cewa آه ويوجب الصداقة ويوسن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويوسن الحج wannan wuyan kan kaciya din nan ya ɓata aikin hajji ya ɓata aikin hajji muddin aka yi sa a daidai wayannan kamar aka yi shi bayan an hau arfa kafin a yi tsawafin ifada sai kuma mutum ya yi ya taki matan shi matan shi ne ma ya je da ita mun gane ko to wannan aikin hajji ya ɓace amma kuma dole sai ya ƙarasa aikin hajjin a haka sannan kuma ba shi wata shekara ya je ya sake aikin hajjinsa eh dole sai ya yi wannan wa yusudu sama ya ɓata azumi to wannan an gama wa idza ra'atil mar'atu idan mace ta ga alqasatul baiba'a wato ruwan ƙasa shine wani farin ruwa da yake zuwa bayan al'ada to wannan ta dahharar ta je ta yi tsarki shikenan ta samu tsarki ta je ta yi wanka wa kazalika hakan nan idza ra'atil jufufa idan ta ga kekashewan farji ta daharat makanaha ta je ta yi tsarki makanaha ra'atu ba da yawmin wato duk lokacin da gan shi bayan kwana ɗaya ne au yaumain ko kuma kwana biyu au sa'atin ko kuma ma sa'a ɗaya ne da zuwan wato jinin da ɗaukewan shi ko da sa'a ɗaya ne mana one hour ko ma one ko ma 30 minutes shikenan tsarki ya zo a wannan waje can cikin wadda matan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan aika sukan kunshe wato ɗan yadi da da jini ɗan falsafa haka su aika mana na Aisha ta duba musu ta ce musu je su saurara alamomi na ɗaukewan jini alamomi kashi biyu ne akwai aljifu akwai kuma ƙasatul bai ba ke kashewan farin da kuma wannan farin ruwa da yake fitowa to ga ita wanda ta saba yin al'ada kuma tana ganin wannan farin ruwa da yake fitowa to ko da ta farjinta ya kashe ya bushe kenan za ta saurari zuwan wannan farin ruwa ɗin shi idan ya zo to shi kenan ana kiran shi ruwan ƙasa to shi kenan wato al'ada ya ɗauke amma da ita wanda take kuma yanzu ta soma yin al'ada ba za ta tsaya ta saurari farin ruwa ba domin ba ta sani ba ko a al'adan ta farin ruwan na zuwa ko baya zuwa saboda haka da daga ta ga bushewan alfarjinta shi kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada sai malam ya ce summa in awa da ha to bayan ta yi wannan sai kuma gashi jini ya dawo shine awa da haddamu aura'at sufratan ko kuma ta ga wani jini fatsa haka au kudratun ko kuma jini wanda yake jaje jaje mai baki baki to tarakta salata a wannan lokaci sai ta bar sallah mun gane ko thumma sannan za a ci gaba da tafiya bi ma'ana haila ya dawo fa kenan thumma sannan idan qata anha idan ya yanke daga barinta iga ta salat ta yi wanka wa sallat ta yi sallah walakin sai dai kullu walakin zalika sai dai dukkanin wannan da aka lissafa kadamin wahidin kaman jini guda ɗaya ne mun gane ko fil iddati a wajen al'amarin idda wal istibra'i da kuma istibra'i shine zaman sauraro bi ma'ana zaman sauraro na cewa ciki babu hatta yabu da ma baina dammaini har sai in an samu tazara a tsakanin ɗaukewan jinin farko da dawowan na biyu misla samaniyata ayyamin kwatankwacin kwana takwas au ashirati ko kuma kwana goma. To in tsakanin jinin farko da jini na biyu ya kai daga kwana takwas zuwa kwana goma to wannan fayakuna haiban mu'tanifan sai ya kasance jini ne sabo bi ma'ana al'ada ne sabo. ya zamanto jini na biyu kenan shi yasa za ka samu waɗansu sai ga wata ɗaya sun yi al'ada sau biyu a cikin wata ɗaya mun gane ko aksar dai shine a samu kwana goma sha biyar tsakanin jinin farko da na tsakanin ɗaukewan jinin farko da ɗaukewan jini na biyu daga kwana takwas abin da ya yi sama to wannan wato sabon al'ada ne to kaga za su iya yin al'adar su wannan masu yin al'ada da da jini kenan za su yi al'adansu a the span of maybe a cikin tazaran da bai wuce hala kwana arba'in ba zuwa kwana arba'in da biyar sun gama ma al'adan ga baki ɗaya saboda sun ga wannan sabon jini guda uku a daidai wannan lokaci to sun gama al'ada sun gama idda to shine yace haidan mu'tanifan to man tamada bi haddamu wanda kuma jinin sa ya wuce yayi ta zuwa balaga hamsata ashira yawman har ya kai kwana goma sha biyar to daga wannan waje al'amari shi ma ya kare sun mahiya mustahabatun wannan ta kasance mai jini na istihala to amma wace ce za ta zauna jini ya kai har kwana goma sha biyar ita ce wanda take far somin shiga wanda ta fara al'ada ita bata san al'adar ta a kwana uku ne kwana bakwai ne kwana goma ne kwana ɗaya ne ita duk bata san wannan ba ta zo ga shehu ta soma bai ɗauke gobe ba bai ɗauke jiyo bai ɗauke gata ba bai ɗauke sati ɗaya bai ɗauke sati biyu to wannan za ta yi ta binsa a mazaunin al'ada har a kai kwana goma sha biyar yana zuwa kwana goma sha biyar ya tsaya bai tsaya ba al'ada ya ƙare sun mahiyar mustahabatu ta koma mai jini na ciwo a wannan lokacin sai a jami'in magani wannan wanda ta soma kenan amma wanda ta saba yi kuma ita ba ta yin waɗannan kwanaki ɗin ta saba dama al'adanta kwana uku ne to shi kenan yau ga shi kwana ɗaya biyu uku shi kenan sai jini bai ɗauke ba ta tambayi mai gida ka san maza ake tambaya ta tambayi mai gidanta to fa jinin nan bai ɗauke ba yau kwana uku to shi kenan shi ma shi miji zai rugo ya zo wajen malamai me ake ciki to shi kenan malamai su to shi kenan ta je ta sake saurara zuwa wani kwana uku to idan ta saurara har kwana uku kaga ya zama kwana shida sai jini bai ɗauke ba to ita daga wannan lokacin ta zama to wato ta shiga lokaci na istihada ta shiga jini na ciwo ba za ta ce ita kuma za ta ci gaba ita ma da zama har sai ya kai kwana goma sha biyar ba tana ƙara uku ukun har ya kai kwana goma sha biyar a'a ba za ta yi haka ba hakan nan kuma idan ta saba al'adar ta kwana goma sha uku yake yi kwana goma sha yayin ta soma ya kai kwana goma sha uku kafin ya ɗauke to ita kuma a nan kwana nawa za ta ƙara kaga kwana biyu za ta ƙara sai ya zamanto sha biyar ya cika ita ba kwana ukun za ta ƙara ba in kwana goma sha hudu take yi kaga ashe ita kwana ɗaya kawai za ta ƙara in ta ƙara kwana ɗaya ya cika sha biyar in bai ɗauke ba ta je ta nemi magani to wannan shine yanda al'amarin shine cewa ta yaba da bainar damaini misal samaniyata ayyamin aw ashra fa yakuna haidan mu'tanifan to man tamada bi haddamu balaga da khamsata ashra yawman summa hiya mustahabatin tatahharu in ta kasance mai istihala to za ta yi tsarki wa tasuma za ta yi azumi wa tasalli za ta yi sallah wa yati hazo mijinta zai iya takanta wai zan kada adamun nifasi idan jinin biki ya yanke wai kana qurbil wuladati koda a ce kusan lokacin da ta aihun a lokacin jinin ya yanke igtasalat ita ma za ta yi wanka wa sallar ta yi sallah mun gane ko wa in ta ma da bi haddamu to ita kuma yau wanda mai aiwa sai jini ya ci gaba da zuwa fa yaya za ta yi to ita kuma jalasar za ta zauna 60 lailatan kwana 30 kwana 60 in har bai dauke ba a kwana 60 su magtasalat sai ta yi wanka wa kanat mustahabatin ita ma ta kasance mai jini na ciwo tusalli da tana yin wannan wanka tusalli za ta yi sallah wa tasumu za ta yi azumi wa tuqau sannan kuma mijinta zai tafi ta wannan karshen wannan babi kenan babi na farko a cikin babi na ibada a wannan littafi abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh